بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuri mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi sha uku da wata na rabi'in al-akhir bayan hijiran ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 28 da wata na goma miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarin albarka na darul hadis da yake wannan unguwa ta tau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau in Allah ya kaddara za mu tashi darasi na 25 a jerin darussan da muke gabatarwa na karatunmu na wannan littafi na umdatul ahkam a kowane mako kuma za mu tashi a bakan babi na ainihin 20-34 wanda kusan daga shi sai kusan babi na ƙarshe a cikin kitabu sala za mu tashi hadisi na 143 babin babu salatul kusufi babi wanda ya zo ya karantar da musallar kisbewar rana kamar aka ce al-kusuf ana nihin rashin fitowar hasken rana sai rana hasken ta yake fitowa ina fatan mun fahimta mafhum ko kuma a'a wani yanayi wani bangaren na ranar hasken sai ya shafi yake fitowa to shake cewa al-kusuf wanda kuma wannan abun na da dalilai da ke sawar ke jayo haka wanda za mu zo mu ga wasu daga cikin dalilan daga ciki in ji malamai suka ce wannan kisfewar rana a hasken rana wasu ayoyi ne da Allah yake falkar da mutane daga gafala daga rabkanuwa sun rabkana akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah yana tsoratar da su ne bisa abin da suke aikatawa na mayyamayyan laifi. Ina fatar mun fahimta, wani lokaci kuma abun malaman kimiyya sauyin canjin sistem na ita wannan duniyar shi kansa yana kawo wannan abun. Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu. Mali ya ce alhadisu thalis wal arba'una ba'dal mi'a, hadisi na ɗari da arba'in da biyu. أن عائشة رضي الله عنها أن سامو دق عائشة ما ترمى أيكين ألا ألا يقارى متيردا يتي أن الشمس خسفت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاتب شابي هسكنتا وهسكن رانا ياتب شابي و يكسبي أزامن من زن الله صلى الله عليه وسلم أكواي قريب ga annabin Allah a rana hasken ya ya tafi ga ranar amma ba ta da haske sai duhu kenan ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wani karatu saboda nan da gaba abun zai iya faruwa fa ba'atha munadiyan yunadi annabin Allah sai ya aika mai kira wanda yake kiran mutane dan yayi kira yana cewa as-salatu jami'a ya ku bayun Allah a taro a masallaci za a yi sallah a haɗu za a yi sallah a haɗu za a yi sallah fajtama'u wannan ya sanya duk wanda ya ji wannan an tsorata ba saba ganin wannan abun ba aka tsorata dole aka koma ma Allah subhanahu wataala da yake ba inda ake sa ran da ba da, da kauna da fatan cewa Allah subhanahu wataala yana tausaya wa bayinsa kamar masallacin ne saboda shine ahabbul buyut ila Allah gidajen da Allah ya fi kauna duk duniya ba inda Allah ya fi so kamar masallaci duk abin da zaka gina a rayuwa duk inda za a zo a zauna to in dai ba masallaci bane na da naqasu ko tawaya a ciki shi masallaci na daga cikin inda Allah ya fi kauna shi yasa ma kuke ganin wani lokaci za ku jira cewa almasjidu baitul lahi ko masallaci dakin waye dakin Allah ne ku kun fahimta jayyid kuma ai kowa ya fi son gidansa ko kowa ya fi son gidansa to shi ma Allah ya fi kaunar masallacin ne saboda nan ake zuwa ana bauta masa ake kaskantar da kai kowa ya mai da kansa ba kowa ba zaka sai aka taru a masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqaddamu sai manzon Allah ya miƙe huce gaba da mutane suka taru aka cika a masallaci sai manzon Allah ya huce gaba yana wucewa fa kabbara sai yayi kabbara yace Allahu akbar wa salla arba'a raka'atin fi raka'ataini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a guda hudu yayi ruku'i guda hudu a cikin raka'a guda guda biyu ai musar ruku'i ko to sai yayi ruku'i guda guda hudu a cikin raka'a guda biyu idan kaga sallar magariba ruku'i nawa gare ta ruku'i guda uku cikin raka'a guda nawa guda uku to amma ita sallar kisfewar shafi hasken rana in ta hasken rana shaye ana yin raka'a guda biyu ne amma ruku'i guda hudu ake yi wa arba'a sajadatin da kuma sujuda guda hudu ma'ana idan aka ce Allahu akbar liman yayi tsaya yayi karatu ya karanta Fatiha da sura sai ya kabbara bi za a take nan ruku'i yanzu idan ya taso ruku'i marmakon ya je sujuda ba zai sai sujuda ba sai kuma ya sake wata karanta Fatiha da sura kuma sai ya ruku'i kaga ai ruku'i nawa guda biyu amma har yanzu ba yi sujuda ko dai bake nan ko to sai a ji ayi sujuda guda biyu da ake sai a tasu kun gane Alhaji abin ya zo yi raka'a guda hudu ake yi cikin ruku'i guda hudu cikin raka'a guda biyu idan liman ya zo ya shiga gaba ya ce Allahu akbar sai karanta Fatiha da sura yanzu bi zashi ruku'i sai Allahu akbar ya ruku'i idan yayin tasbihin da ake cikin ruku'i ya taso yanzu ba mutun zai ta sujuda bane to sallar kisfewar rana ba za ta sujuda ba sai kuma a sake yin wani karatu a karanta Fatiha da sura kuma sai a sake yin wani ruku'i kaga an samu ruku'i nawa guda biyu yanzu lokacin ne za a ta yi sujuda kenan ai raka'a guda ɗaya kenan ko sai ayi sujuda guda biyu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma ya miko ya taso bayan ya sujuda ya taso tsaye sai karanta Fatiha da sura sai ya ruku'i da ya miƙe tsaye kuma sai karanta Fatiha da sura kuma sai ya ruku'i sannan ya tashi sai ya yi sujuda guda biyu sannan ya zama ya tahiyya ya sallame sallah kun ga cikin raka'a biyu an yi ayi ruku'i guda guda hudu wannan shi abin da ke so mu fahimta mun gane ai ko masha Allah Allah ya sa albarka da haka wannan hadisi da jama'a malamai suka ce yana karantar da mu cewa ashe zamanin manzon Allah ma an taba samun shafewar hasken ra haskewar rana ba yanzu bane aka samu wani gwanaye a'a abane wanda tuntuni ya jima ana an taba an taba yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi kuma da abin ya faru manzon Allah sai ya tura lokacin babu ko babu communication babu radio babu tele babu whatsapp babu babu instagram babu tiktok ba duk wani abu da kasban sadarwa in ana bukatar al'umma ta taru kiran sallah ake ko kuma a tura mutane a tura dan kira cikin kasuwa sama hanya yana cewa a sa ana kamar da ake yekwa ko ire da muke cewa dan me me kambada wasu na cewa me alo alo ko asha Allah wasu a sa me me kambada ya ya jena mutane shila yana yekuwa ya gawo al'umma cewa za a taro a masallaci domin a yi sallah ba lura da cewa wannan lokacin ana sallah ko ba a sallah ciki in irin halin da ya faru na cewa an samu kusuf shafewar hasken rana to ba za a duba ce yanzu ai bayan la'asar na bayan la'asar ake ciki ba za a yi sallah ba ko kuma a'a yanzu rana tana tsakiya ba a sallah ko kuma a'a yanzu rana take fito kaza duk lokacin da aka hana sallah aka yi ana ayi wannan sallar saboda sallah ce wanda dalili ne jayu ba an toge bane tabbatuwa ake akan ta mun fahimta ko wannan hadisi daga cikin abin da ke kanta da mu ƴan uwa shine cewa duk abin da zaka shiga na cikin jarabawa a rayuwa duk wata jarabawa da Allah zai jarrabe ka a duniya to hanyar samun cin wannan nasarar da jarabawar shine ka koma ma Allah subhanahu wataala duk wani abu da Allah zai maka na duniya wanda a matsayin jarabawa yake agonka to Allah yana so idan ya jarrabe ka yaka kuma ka dawo wajen sa wajen neman maganin abu daga lokacin da ka koma wajen wani Allah subhanahu wataala wallahi an samu matsala ka rike Allah madaukakin sarki shi Allah shine wanda in ya taimake ka to taimakon ya zauna kuma Allah bai taba taimakawa mutun ya goranta masa ba ba wanda Allah ya taba taimakawa ya goranta masa kuma daga cikin mafi hanyar kuran ya damuwa shine ka zamanto kana mai addu'a addu'a tana karya lagon kaddara ko kun fahimta addu'a tana khaffafa kaddarar da Allah subhanahu wataala ya rubuta wa mutun jarrabawa a duniya in Allah ya jarrabe ka in kana addu'a na rantse maka da Allah sai ka samu saukin jarabawar karanta alqur'ani mai girma Allah ya ce wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin Allah ya ce ka basu labarin annabin Allah annabi ayyub idna da rabbahu lokacin da ya daga hannu yana kiran ubangijinsa ya shiga cikin jarabawa sai ya daga hannu yana gaya wa Allah ya ce rabbi massani anni massani yadur yace ya Allah cuta ta shahe ni ina fama da jarabawa ya Allah ina cikin wani yanayi na rayuwa ya Allah ka kiye ka koranye min wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafifici wanda kake koranyewa wanda mafi tausayi masu tausayi a duniya ya Allah ce saka shafna anhu Allah yake cewa sai muka karba wa annabin fastajabna lahu baka shafna ma bihi min durrin Allah ya ce sai muka karba mu annabi annabi wa annabi ayyuba Allah sai ya karba masa yace kuma sai muka yaye masa abin da yake fama da shi da damuwa ashe dan uwa mai tarin albarka yar uwa mai saurare na idan Allah ya jarrabe ki a duniya kowace irin jarabawa ce daga cikin hanyar samun cin nasara da jarabawa a duniya shine yawaita addu'a kamar da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka sani idan al'amari ya sha masa kai ya shiga cikin damuwa ba abin da ke walwala manzon Allah ya shiga cikin wannan kuncin da damuwa kamar sallah kamar sallah sallah na daga cikin abin da ke san tafiyar damuwa a rayuwa mutum in ya zamanto kana ka ka kaskanta da kanka wa Allah subhanahu wataala ba shakka Allah zai ka maka agaji a rayuwa Allah ya datar da mu da haka daga cikin abin da kuma za mu doka a matsayin darasi a wannan hadisi shine cewa ita wannan sallar fa ana son a taru kuma sunna ce wannan sallar ayi ta sunna ce kuma an shar'anta a taru don yin wannan sallar an shar'anta a taru saboda yin wannan sallar sannan kuma ba a yi mata kiran sallah ita ba a kiran sallah da manzo Allah bai ce a kira sallah ba sai tura dan aike yayye kuwa ba ce a kira sallah ba kuma ba a iqama dan annabin Allah kawai shiga ɗaya yayi ya kabarta bai yi wata bai wata iqama ba ko kun faci karatun ko masha Allah sannan kuma yana karantar da mu cewa ita wannan sallar ba to raka'a guda biyu ake amma ruku'i guda nawa eh ruku'i guda guda hudu sujuda ma guda hudu in Allah ya da kamar da zamu gani a hadisi na na gaba in Allah ya yarda nan kusa al-hadith ar-rabi wal 40 ba'da al-mi'ah hadisi na 144 ana abi mas'ud uqbah bin amir al-ansari al-badri an samu daga baban mas'ud uqbah dan amir al-ansari mutumin madina al-badri wanda yaje yakin badar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايكن الله sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi lalle rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah rana aya ce ko ba aya bace jama'a ta fito ta koma ta fito ta koma wata ya fito ya bace wannan aya ce duk duniya manazarta na duniya wallahi alazim ba sa iya tafiyar da rana da da segun da ba za su iya ba karibi irin yadda Allah yake yake tsara da abin sa wani lokaci a sa ta yi zahin ta zubo zahi wani lokacin kuma gatar da haske ta kwalo amma kuma sanyi take bayarwa ba ga bane aya ce daga cikin ayoyin Allah daga cikin abu da ke nuna girman Allah subhanahu wataala ba wanda iya ya taba halitta irin wani abu da ke kama da da rana ko wata na Allah subhanahu wataala yanzu kaga har yanzu bature ho bai bai bai irin abu guda lantarki da zai saka garin nan ba babu a ce za a yi lantarki guda ampul guda ɗaya tallin tal tilo guda ɗaya da in aka kunna shi duk tawo ko ina za a ga haskensa na'am an yanzu ilimin su bai kai can ba amma Allah subhanahu wata'ala kadibi ba ta abu duka duniya ko ina juyawa take washamsu tajri li mustaqarrin laha inji Allah rana tafiya take yi ita rana take turne sabanin fa'intar turawa kasa ke turne gun malaman falsafa da malaman geography ma malaman geography so ago su latern turn ƙasa ke juyawa ƙasa ke turne kamar tana juyawa ce ƙasa ce ke juyawa hukun baita a fahimta ta su cewa ƙasa ce take take juyawa amma a ƙur'ani abinda ƙur'ani tabbatar cewa rana take juyawa ita ke juyawa saman akan duniyar gaba ɗaya tun ai duniya kawai ce kamar kamar kurra ce kurral ardiya wanda zaka ta kamar kwallo haka take ko to wannan rana take juyawa a kai to annabi ke cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah tabbas rana da wata ayoyi daga cikin ayoyin Allah yukhawifu Allah bihi ma ibada da Allah yake tsoratar da bayunsa da wa'annan ayoyin akwai abin tsoro kwarai da gaske game da sha'anin rana da kuma sha'anin wata wallahi alazim in mutun na da imani kuma ya koya da hankali kusan mafiya yawan mutane na da hankali amma ba sa hankalin baya amfanin su mutum bai taba zauna da hankalin da Allah ya masa ya kalli ranan nan ya sa idanu a kanta irin yadda take tafiya tana dawowa yanzu ba sai kaga cikin Niger cikin ƙasa guda ce muke amma kuma sai kaga wani huri rana tana fitowa da minti talatin kafin ta fito tawa idan ka ɗauke irin zonkin gingim zonkin difa regionkin difa kusan idan rana ta fita a difa to munan kafin ta fita sai bayan minti talatin zuwa arba'in haka idan aka zo faduwar rana sai su sha ruwa can suna isha muku muna ƙoƙarin yin magariba ko mun yi magariban su kuma suna yin lishaikin kaga kusan intervalkin awa awa ne tsakanin mu da su kuma a ƙasa a ƙasa guda a lokacin kuma mu muna riganya mai sharuwa sai mu sharuwa da minti 15 kafin ya mai ta sharuwa in rana ta fado a tawa to sai ka haura minti 15 kafin ta fado a yamai wannan kada yanka tsaya ka fahimce da Allah yake tafiyar da al'amari kuma duk ƙasa guda ce mutum guda ke juyar da ita yake mulkin ta haka ne ministrorin ta guda ne sannan kuma ƙasar da su ne sun tsada ce ƙasar amma kuma an samu canjin yanayin fitowar rana da faduwar ta wannan kada in ka tsaya ka lura ya kamata ka gano girman Allah a ciki karibi wata idan ya fito a kwana irin yau jiya da dare duk wanda yake zaga wata tar idan kadakwata ka tafadu allura ma ita faru in kai idanun kware za ka iya ganin ta ba ga bane idan wata ya kai 15 13 15 ayyamul bid in allura ta faru in dai kana matashi to za ka iya ganin ta ba ga bane wannan aya ce aya kaga watan yayi haske ba ruwan kama da ampul kaga ko an kashe ampul kana ganin haske amma kuma da an kwana bi sai kaga kuma duhu ke da bai wannan abun karatu ne yukhawifu Allah bihi ma ibada Allah yana tsoratar da bayinsa da da da waɗannan ayoyin wa innahuma la yanki sifati li mauti ahadin minan nas wala li hayati kusani rana da wata basu taba shafi hasken rana da hasken wata basu taba shafewa ba saboda wani ya mutu kusan a da malaman masu camfe-camfe sai a ce in rana ta ta kisfe hasken rana ya shafe sai a ce wani ne wani babban mutum ne ya mutu ko a yi babban mutum duka wannan camfe-camfe ne baya da asali a cikin addini ba wani mutum da zai mutuwa a duniya da rana za ta da za ta da za ta abin nan kin abin sa ta za ta shahi saboda mutum ya mutu ba ba sa Allah bai hadace wannan mutum ba a duniya ba mutum da zan dan an aihe sa wata hasken sa ya shafi ba shi babu shi mun fahimta daga aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ku ga samu muna muna muna yara malam bashar an taba nuna sai a ce muna ga kabarin sayyidina ali ya tanko ala baka san kabar sayyidina ali kala ba shi asiya waye da wannan abu ai yanzu daga baya da awar sunna da tazo sai duka aka wuce wannan karatu amma mu dai lokaci an nuna mana kabarin sayyidina ali a sama Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu haka ba wani dan ya mutu ko dan an ahi wani da wata zai shafe haskarsa zai shafe ko rana haskarsa zai shahi wa idza fa idza ra'aytum minhuma shay'an idan kuka ga wani abu na masassarar rana ko kuma masassarar wata haskensa ya shafe ko hasken rana ya shafe fa sallu ku je ku dage ku ta addu'a ku yi ibada ku bauta wa Allah domin ma'anar sallah shine addu'a ku je ku ta sallah wada ku roki Allah subhanahu wataala cikin wannan sallar taku hatta yankashifa ma bikum har abun da kuke fama da shi da jarrabawa da Allah ya jarrabe ku watan ya kuranye muku har yau a wannan hadisi ɗan uwa annabin Allah yana ƙara nuna mu da dora mu akan tafarkin cewa idan Allah ya jarrabe ka a rayuwa kakka damu da wani malami ko wata malama ko wani mai rahonni ko mai wani abu a'a ka riki addu'a don babu abin da addu'a ta bari wallahi shi kansa ma'aikin Allah in ya shiga cikin wani hali addu'a yake yi ko kun fahimta ashe min babu aulani da kai in Allah ya jarrabe mu to waye bi waye kida Allah ba zai jarraba ba aka jarrabe manzon Allah in hal Allah zai jarrabi annabin Allah a duniya kana ganin ni da ke zamu samu tsallake jarabawar ne to ai tunda annabi bai tsallake jarabawar ba ko kuma ga abin da ya faru da ma'aikin Allah shine addu'a yayi shine kawai in ka shiga jarrabawa ka roki Allah subhanahu wataala kuma ina mamaki da wasu mutane da yawa da mutum zai shiga jarabawa shi ya kasa yi kansa addu'a sai ya rabo malamai ɗaliban ilimi a jinge musu addu'a sai yanzu malam dan Allah ya yi addu'a abu kaza ne ke akwai shi fa ba shi shi ba zai yi kansa ba amma zai iya bada ko nawa ne kai kai masa addu'a ka fahimta sai sanya wasu daga cikin malamai da ba da ba ba aqida ta tare da su sai su dauki wannan abu a matsayin sana'a wale a nuna maka cewa in ka shiga cikin jarrabawa ga lokacin da Allah yana karban addu'a kuma yana shirye shirye ki kawai shirin yake ka roƙa shi biya maka bukatar to kamata ka tashi a irin wannan lokacin ka tashi ka yi ka roƙi Allah zai karba maka mu kuma zamu taye ka da addu'a sai a ce mutun ya kawo kudi za masa addu'a kan yi da Allah wannan ba da'awar annabi bace wannan kawai cuwa-cuwa ce kuma duk abin da ke kawo wannan shine rishin sana'a cikin al'umma shi yasa ni ban taba yarda ba kawai dan dai kana malami ka zauna baka da sana'ar shi wannan kuskure ne addu'a abu ce da ake da bukatar mutusumi ya wai ta yi Allah subhanahu wataala ya dace da mu haka nabi yace fad'u wad'u ku roki Allah ku dage akan roƙon Allah hatta yanka shi fama bikum har abun da kuke fama da shi yayi muku Allah shi yayi muku ya yayi muku wannan abun ashe idan mutum kaga ka shiga cikin jarrabawa to ka roki Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta kuma shi Allah yana shirye da ka roƙe sa kuma zai karba maka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangiji ku yace ku roke ni zan karba muku ubangiji ku roke ni zan karba muku tabbas masu girman kai game da roƙon Allah subhanahu wataala Allah ce sai da khulul jahannama dakhirina za su shiga jahannama suna kaskantattu Allah ya samu wani lafiya Allah ce wai za sa'alaka sa'alaka ibadi anni fa inni قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ashe ta addu'a sai dai kawai mu ce wala Allah wani zai ta addu'a yace malam ni addu'an nan in ne ni ba ta zuwa na tayi ban ga biyan bukata ba sai mu ce maka wala Allah dai cikin abu guda hudu ne abu guda hudu na hana addu'a ta samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala ko zaka roki Allah in dai a a in dai zaka yi daga cikin ababe guda hudu to Allah subhanahu wataala baya karba addu'ar ko da ku ka cika sharuɗin karba addu'ar abu na farin cin haram har in mutum zai ci haramun kuma ya roki Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ba zai karba masa ba koma wayi in kana son kai addu'a Allah ya karba ka zamanto mai cin halal in ka ci halalin ka ka roki Allah na rantse maka da wanda ya tsira sama ba da gimshike ba sai Allah ya karba ma ita dai kenan ko abu na biyu shine kakkai gaggawa kar ka sa kakkai gaggawa kace kai mu mun ta roƙon Allah ni na ta roƙo kai ne addu'a ga na jima ina yin ta har yanzu dai ban mun ga dai wani canji ba dai ana dan da ake wannan kuskure ne in mutum yana irin wannan abun ko yana addu'a Allah bai karba ka sa ka sa pression cikin abu kana dukkawa dai kai dole bi kada tabiya ka san fa wani zo yake roƙon Allah yau yake so abu ya zamanto mutun ya roƙi Allah yau kuma so yake Allah ya karba masa yau kuma shi fa in mata shi ta tabbe shi sai a gisa ji kakin ya bashi ya bata to ba buƙatar ka sa gaggawa in ka roƙi Allah subhanahu wataala kamar shi ku gane wani abu guda in ji malamu suka ce dagewa a wajen roƙon Allah subhanahu wataala wata ibada ce da Allah yake son ka da ita dan ba kowa ba Allah yake bashi damar roƙi Allah subhanahu wataala idan kaga mutun na addu'a to Allah yana jin dadin ganawa da shi ne sai Allah ya bar shi ta a tsira mai bukatar din ya ci gaba da roƙon Allah subhanahu saboda Allah yana jin dadi da ke roƙon sa saboda ita kanta addu'a ibada ce lada Allah yake ba mutum kuma ga bukatar kana Allah zai biya maka nan gaba mun bace karatun abu na uku da ke sa Allah ya kibiya mutum a yake karban addu'a shine ya kasa cika shakan addu'a ya zamanto yana shakku cikin addu'ar wala Allah ta biya ko ba za ta biya ba to wala Allah dai mu abin gare tana biya ko misali sai mutum ya roki Allah subhanahu wataala wata bukata amma a zuciyarsa da biyu yake wala Allah ta biya wala Allah ba ta biya ba wala Allah Allah shi karba ko a to irin wannan Allah bai ba karba in kana shakku kawai in kai addu'a sa'a ranka Allah ya karba shikenan kawai ko wuri kawai ba dai musulmi kake ba ka cika sharuɗan addu'a sa'a ranka Allah ya karba sai ka wuce wuri kawai ka jira abinda Allah za shi in kaga Allah bai baka ba to ɗaya daga cikin guda biyu ne wala Allah abinda ka roƙa ba alkhairi bane wajen ka sai Allah ya hana maka shi saboda Allah na san ka da alkhairi dan gobe kiyama wala Allah ko kuma ya zamanto a'a akwai abinda Allah ya rubuta maka na jarrabawa a duniya sai ka roki Allah subhanahu wataala wani abu sai Allah ya ce to bukatar ba za a baka ba amma kun mun tsare ka da wancan abin da aka rubuta maka na kaddara bari ba ku misali mutun ne sai ya roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya arzikta sa da jari ko kuma mace ta gari misali misali sai mutun ya ta addu'a ko kuma diya mutun ne bai haihu ba misali mu doka wannan mutun ne wanda bai haihu ba shekara shekaru da iyalinsa amma bai samu karuwa ta haihuwa ba kuma kullun yana addu'a kuma ya cika sharuɗan addu'a baya cin haramun bai gaggawa amma a littafin Allah subhanahu wataala sai Allah ya rubuta wa'annan yaran in aka bashi iya misali eh in aka bashi iya to za su zama to sai shi shi jahannama shi kuma Allah na so shiga aljanna sai ta roƙon Allah iya kuma sai Allah ya hana masa saboda son Allah yake gasa cikin aljannar hukumata sai ya taro in Allah ya diya kuma sai Allah ya hana masa kuma an canza wata kaddar ko kuma a'a sai mutum ya roki Allah wata bukata ce Allah yana son ka bani kaza ka bani kaza to sai Allah ya rubuta a littafin lauhil mahfuz cewa wani zai yi accident kuma zai kariya kariya biyar kariya biyar a littafin littafin mutum an ce zai kariya biyar kuma shi gashi na ta roƙon Allah jika ɗari misali ko kuma za sai ta roƙon Allah buƙatar jika ɗari jike da kwai saboda jika ɗarin nan ya nema ko ina ba shi an hana mai akwai buƙatar ta dole ya sami jika ɗarin nan amma kuma a littafin shi na aikinsa Allah ya rubuto masa cewa zai accident ya samu kariya biyar sai Allah ya ce mala'iku a hana ta shiga ɗari biyar amma kuma accident kin yayi kashi kare ko ɗaya tsakanin ku da Allah da shikar da yayi accident kin da shi a bashi shiga ɗarin da shi accident kin wanne ne yake ai gwara a hana masa wancan ko ya zama to ya saboda kaddara in Allah ya kaddara masa a wani guda zai samu jika ɗarin yace yayi kwadago ko ko a sati ɗaya amma yayi ƙarya biyar kana ganin tsawon kwana nawa ko wata nawa zai yana ciya kun ga hikimar Allah ko to so diya zaka roki Allah wata bukata sai Allah ya hana maka saboda sai a sauya maka da wani abu da wanda ke shige alkhairi gare ka a rayuwa jama'a mu faita to abu na ƙarshe wajen harkar addu'a shine mutun ya zamanto ya cika shurutikin addu'a daga cikin sharuɗa addu'a ana son ka yaba Allah Allah yana son yabo Allah yana son ka yaba sa ai yanzu ka gaba yanzu fa akwai ƴan maban da in suka zo wajenka suka tsaya suka fara zanowa ko ka so ko baka so ba sai ka tsuka ka basu wani ma bai san lokacin da yake cirewa yana yana bayarwa ba saboda yabin da ake masa to wallahi almaslul a'la Allah yana son ka yaba sa in ka yaba Allah ka yaba Allah da sunayensa da sifofinsa ka yaba sa wallahi Allah zai baka ka cika sharuɗa sharuɗan addu'a da farin ka zaman kana cikin tsarki kayi arwalla ka daga ka kalli alqibla gabas kenan ko ka daga hannayenka ka yabi Allah subhanahu wataala kuma ka wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam kuma ka dace da lokacin da ake karban addu'a daga cikin lokacin da ake karban addu'a jama'a akwai tsakanin kiran sallah da tare iqama idan ladan ya kare kiran sallah gabanin ya tada iqama duk abin da ka roki Allah a wannan hurin Allah na karba addu'arka mu yanzu sai mu tahira muna ta surutu wani ma Facebook da WhatsApp yake yi sai gumi muke tayi wallahi Allah ka yaye baka shirya mu ba haka bane lokaci ne mai tsada in kai addu'a manzon Allah ce ana karba tsakanin kiran sallah da tada iqama idan kai addu'a ka roki Allah Allah na karba lokaci da bi jama'a shi da cikin sujuda idan mutum ya dora goshin shi a ƙasa cikin sallah ka roki Allah Allah yana karba maka Allah yana karɓa maka lokaci na uku kai aikin alkhairi kai wani aiki na alkhairi aikin alkhairi sai kai da kai tawassuli da wannan aikin ko karatun alqur'ani ko biyayya ga uwaye ko kuma ciyar da miskini ko kula da maraye sai ka roki Allah ka neme kai tawassuli ka kama kafa da wannan aikin da kai dan Allah ya biya ka bukata wallahi Allah yana biya lokaci na gaba kuma da Allah yake karban addu'ar bayunsa shine lokacin da mutum cikin dare kowa ya kwanta kwana lokaci mafi tsada a rayuwa kowa ya kwanta kwana irin sulusul akhir ɗaya cikin ukun ƙarshen dare ka tashi kai arwalla kai raka a guda biyu manzo Allah ce a duk dare na Allah Allah yana saukowa a sama ta duniya duk dare duk dare na Allah sai Allah ya sauko a cikin sama ta duniya wannan sama da muke gani Allah zai shimfida hannayensa na rahama Allah ya ce ina wanda yake so mu gafarta masa musu Allah muke gafara ina wanda yake so a bude masa arziki muke budewa ina wanda bake bukatar jari Allah ya ce muke bayarwa ina wanda ya ta karatu karatu yake zaunawa Allah ya ce ka roƙe mu za mu bayar annabin Allah ce ba musulmin da zai tashi kuje da kyau ba musulmi da zai tashi a wannan lokaci yayi addu'a yayi raka'a nafila guda bi ya daga hannunsa wa Allah subhanahu wataala yaba Allah ya ga wa Allah bukata face Allah yana jin kunyar mai duwa nusa asa Allah bai karɓa masa addu'ar ba eh Allah yana jin kunyar ka a wannan lokacin amma ina ni ina wani sai ka mutu ya ce wai mala ta mun addu'a wazi maka addu'a wala kawai ka tashi kai kanka wallahi eh ka tashi ka wa kanka kawai ga lokacin ka ba addu'a dan Allah Allah ya taimake mu to mu ƙara gaba jama'a ko al-hadisul khamis wal 40 hadisi na 40 na 100 ba'dal 100 hadisi na 145 an Aisha ta radiyallahu anha an samu daga Aisha Allah ya kara mata yarda kala take cewa khasafati shamsu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasken rana ya taba shafewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu hasken rana ya shafe fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi sai manzon Allah ya sa aka kiyato mutane a masallaci sai ya jagorance su wajen ba su sallah fa atala alqiyama manzon Allah ya tsawaita karatu tsawon wajen tsayuwa summa raka'a da ya ida karatu sai ya ruku'i fa atala arruku'a kuma ya jima cikin ruku'in yana tasbih yana yaba Allah subhanahu wataala thumma qama sannan ya miƙe fa atala alqiyama kuma sai ya sake wani karatu ya miƙe yana karatu ashe sallar sallar kisfewar rana ko kuma shahewar hasken wata ana yin raka'a guda biyu amma ruku'i guda hudu ake yi idan kaga annabin Allah da da yayi karatu na farko ya jima yana karatu sai ya kabbara yayi ruku'i da yayi ruku'i ya jima cikin ruku'in yana tasbihi da ya taso kuma sai ya sake karanta Fatiha da sura kaga Fatiha da sura sura ake karantawa so biyu ruku'i so nawa so biyu a cikin raka'a dur raka'a guda tace wa huwa duna al-qiyam al-awwal yayi amma sabanin tsayo da ta fari ta far biyu bata kai ta farko jimawa ba sun baraka a sannan yayi yayi ruku'i na biyu kenan ko fa atala ruku'a sai ya tsawaita ruku'i wa huwa duna ruku'il awwal ba ruku'in farko ba kenan ruku'i nawa yayi biyu a cikin raka'a guda ruku'i biyu a cikin raka'a guda summa sajada sai manzon Allah yayi sujuda fa atala sujuda sai ya tsawaita wajen sujuda ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى سيي أركعة تبي إذن أبن دي أركعة أرفاري كنا يركعة يركو قدابيو سجود قدابيو أتكي ركعة نوا أركعة بيو كنا ركعة قداهدو يركو قداهدو سجود قداهدو ركعة قدا قدابيو wannan sallah ta babbanci da sallar kowace sallah kuma ba a kiran sallah ba a kiran sallah ba kun fahimta ko masha Allah sai ma yake cewa cewa sun man sarafa sai manzon Allah ya kare ya juyo faqad tajallat ash-shamsu rana ta tajallat ta dago sai ga rana malan ta tajallat ta karkace ta taso mun fahimta ko fa khataba an-nas sai mutane nasiha yayi musu khutba yayi musu discourse fa qala sai ai fahamidallah yawa Allah godiya wa asna alaihi yaba Allah subhanahu wataala Allah yana son yabo fiya yadda mata take so kai bace Allah yana son yabo fiya yadda mace take son yabo ce sa manzon Allah bai taba yin hudawa ba ce sai ya mi yawa Allah godiya kuma ya yabi Allah subhanahu wataala kuma ai Allah ya cancanta ayyaba sa malai in baka yaba Allah wa zaka yaba a duniya in baka yabi Allah ba a duniya wa zaka yaba kai ko karan kanka aka barka da shi ka dibe da Allah ya halje ka kyakkyawa da kai son kowa kiwar bata samu ba kyakkyawa da kai son kowa kinwar bata samu ba gashi sai Allah ya ka bashi Allah kyakkyawa kuma sai Allah ya baka da gashin gemi ha Allah ya ka daga dan duma duma daga ka dan dire ka dan bashi eh ai sai ka wa Allah godiya bayin kanka bare ganin daman Allah subhanahu wataala ne in ma ka shige da matanka har ba ta son ma ka fito tana jin dadin kallon ka cika wa Allah godiya sa wannan ni'imar na'am Allah ya datar da mu daga sai manzon Allah ya gode wa Allah ya yabi Allah thumma qala sai yace inna shamsa wal qamar jama'a ku sani tabbas rana da wata ayatan min ayatillahi ayoyi guda biyu ne da ake gane girman Allah cikin ayoyin Allah subhanahu wataala la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa shafewa hasken su bai shafewa don wani mutum ya mutu ko kuma dan an aihi wani mutum kamar yadda masu canfi suke faɗa fa idza ra'aytum zalika jama'a idan kuka shiga cikin irin jarabawa irin yadda muka shiga a yanzu to fadullah abun yi shine kawai ku roki Allah subhanahu wataala shi ya sanya ya kamata ai ba musulmin Niger ko Allah ya ƙara wa Niger da musulminta albarka da alkhairi sun buga abu misali a duk duniya abun ya ƙayatar duk musulmi abun ya birgar da shi lokacin da Allah ya jarrabe mu da halin juyin juyi hali wanda ba wanda ya so a cikin cikin ba wanda ya so wannan abun a cikin mu amma da yake kaddara ce ta Allah subhanahu wataala kuma li yamizallahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambance dan duma da kadewa sai Allah ya jarrabe mu irin wannan jarab duk mai hankali ya san jaraba ce wani wa'azi ne Allah yake so wa ɗan Nijar da su gane girman Allah subhanahu wataala to a lokacin da Nijar ta shiga wannan halin sai kaga duk ina da malaman izala da nawace duk aka taru aka ce jama'a kowa shi koma Allah subhanahu wataala haka ake yi da haka ake tun harko aka samu jarrabawa ana koma Allah to ba wani abu sauran wani bayani a duniya duk wani abu da ake ba wani abu da zai faru saboda babu wanda ya isa ka fidda ka cikin abin da Allah shi ya sanya ka in Allah ya sanya ka cikin wani hali to duk duniya ba wanda ya isa ya tsama da kanka ko ko bayanta ba wanda ke iya tsami mutum cikin jarabawar da Allah ya sanya sa a ciki shi Allah shi ne wanda ke fitar da mutum cikin jarabawa to kuma Allah na fitar da mutum a jarabawa ta hanyar addu'a ne shi yasa manzon Allah kullun addu'a yake mu kuma yanzu ba abin da muke sakaci muke wasa da shi kamar addu'a shi yasa dan da na an kare da mutane wallahi dan da na an kare da musulmi yanzu kawai nan kai kaga mutum kawai ya tashi daga aiki kusa akwai mutum yana expire yana yana yana yana yana yana yana expire yana kare aiki kaga mutum masha Allah gashi da kwazo cikin addini ana ibada da shi amma kuma shekara ɗaya shekara bisa ka nemi shi ka rasa matsalar shi bai nemi garkuwa ba cikin abin da yake babu azkar a lokacin da kake duk abin da kake yi duk wani matsayin da kake a cikin duniya kana ganin ba wani bane na rance da Allah biliyoyin mutane su samu kai da akan wannan matsayi haka ne ko ba ka bane yanzu karatu da nake yi bukatar wasu kawai a daina wannan karatu ba kawai shikenan kawai albi za a yi kawai a zo a zo na bari kawai shikenan sai muka ce haka ba azkar ba addu'a sai a tashi da kai ko ba a yi maka sihiri ba da wace ce bakin mutane kare musiba ce bakin mutane kare musiba ce to shi kuma in zaka karanto addu'a na sha fada su malam Umar ce in muka fito daga gida muka yi addu'a billahi allazi la ilaha illa huwa ko musulmi ko aljani muka yi mu da shi ba mu shirka shi ba wani wanda umman da muke shirka wallahi saboda mun san ba abin da zai isa mu sai abin da Allah ya rubuta mana a rayuwa muddin zaka rike azkar ba iya komi da kai sai dai a kalle ka nan a barka to mu yanzu wasa ake da azkar ba ma azkar ba ma addu'a ga mutun ya zo na bi azkar bai neman tsarin ya tsare kansa dole fa yanzu mutanen yanzu saboda yanzu fa al'umma da muke rayuwa da ita ko na rantsa muku da Allah ta fi aljannu hadari mutanen da muke rayuwa da su a wannan lokacin billahi allazi la ilaha illa huwa sufi aljannu hadari eh da mai tab da musibar ai me mai tar saboda hasada ce wani ta cika masa zuciya wani fa kawai zuwa ne wanda kake masallaci kana komawa a moto wallahi so yake a sace guranka so kawai yake ganka kana tafiya da ƙasa kawai shikenan gurin shi shi ya samu ba abin da zai samu kawai dai ya ganka duk kana ta kana zufa to ta Allah ba fata ku ba wallahi eh ta Allah wallahi dole mu tashi mu ta addu'a dole ka ta addu'a dan akwai wanda fa kawai jiki ne kullum da lahiya kullum cikin kasala ya zo likita a yi visit a yi examin a ɗibi jini a ɗibi kashi sa aika za su ce lahi shalau kuma shi yana jin cikinsa babu lahiya wannan akwai alamun cewa akwai alhasadu tare da kai hasada da da kambun baka ya yawa kan to kuma jama'a akwai hanyoyin magance wannan ababen eh ka zaman to kana wa kanka ruqya ni bai zama ko kace sai a maka a kai da kanka zaka zaman to malamin kanka da kanka dan yanzu duniyar yanzu malaman ruqya mafi yawan ba san Allah ba ka'inci da yaudara sun yi wa cikin al'amarin su akwai ha'inci da yaudara to dole kai ma ka zamanto likita a gidanka kuma akwai abin da in kana amfani da shi da iko Allah Allah zai kare ka yawaita karatun alqur'ani mai girma yawaita azkarus sabahi wal masa in ma kana tunanin akwai musiba wani abu tare da kai ka dinga samun magariya kana kana kana wa kanka karatu a cikin kanta ayatu fakus sihir ana son duk sati mutum ya makai ne wannan abu ayatu fakus sihir akwai ayoyin da ake walwala sihiri suna walwala sihiri suna tafiyar da hasala da kan baka duka suna wankewa to ana buƙatar duk sati ko sati biyu ka dinga zauna ka samo kunnan magariya guda bakwai ka dake su ka sa a cikin ruwa ka doka karanta wa'annan ayoyin kai wanka da su ka sha da iko Allah zaka ga mamaki idan ga ana ma buƙatar ka gama da ka gama da tazar gari tazar gade ka dinka sa a ciki billahi allazi zaka ga abun mamaki in dai ko kana fama da wannan rashin lafiyar ko to Allah zai nuna maka abun kiri da muzu zaka warke kuma zaka gano cewa akwai shi lafiya tare da ki Allah ya samu wani lafiya to annabin Allah ya ce idan kuka ga haka fad'ullah ku roki Allah subhanahu wataala wa kabbiru ku girmama Allah ku takbirat wa sallu kuma ku yawaita yin sallah ku yawaita yin sallah wa tasaddaqu kuma abarrewa a dinka sadaka mu yanzu idan mata ya mana yawa fa wallahi rewan mata ya mutane yawa kuma abin da zai baka mamaki su masu cewa a taimaka su ba su taimakawa sai ga malami ya haƙare shi ka ɗari ba cikin allusa ma ku taimaka kuma shi bai taimakawa lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun dan ne za ku bada abin da ku san ba ku yayi annabi in za a yi shike farawa da kuma malamai kun ce a taimaka a fara ganin ku sahun gaba kun taimaka akwai abin da malami zai yi amma sai ka sai sai yana jira wai sai alhaji ya zo yayi shi alhaji shine ke so aljanna kai ba ka san aljanna sai yana ganin kawai a'a ai mu karantarwa ma ta isa kawai waye ga maka Allah ya karbi karantarwa da kake yi waye ce maka Allah ya karba wala Allah ciyar wanda zaka ci zaka manto sanadiyar ce daga gobe kiyama ba sani aka kafa ta alkhairi kake wasa da ita in kana da hali na ciyarwa sadaka yi sadaka mu yawaita yin sadaka wallahi mu yawaita yin sadaka daga cikin amfanin sadaka ko jama'a Allah na son mutum masu sadaka mutane masu yawaita sadaka Allah na son su suna samun soyayyar Allah subhanahu wataala kuma Allah na kawo musu agaji lokacin suka shiga cikin damuwa a rayuwa sai kadibi Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda Usman dan Affan a duk cikin sahabbai ba wanda ya fi Usman taimakawa da dukiyarsa lokacin da ya zo khalifa yana khalifa musulmi ya gamu da jarrabawa a duniya an suka ce daga cikin abin da Allah ya taimake sa har yayi wannan shekarar ta fusko shida da yayi da yayi a mulki shine wancan aikin alkhairin da yayi na sadaka sai Allah ya bashi kariya an tayi an yi abubuwa ba abin da ba a yi ba daga rasul Umar bin Khattab fitina ta barke amma ciki gon Allah subhanahu wataala sai Allah ya daidaita al'umar wa Usman dan Affan har aka yi zuwa da inda aka samu tansa kashe shi amma da ka yayi shirikin al'umma ina ba ta mu fahimta to da haka yawaita sadaka na daga cikin abin da ke sa Allah ya san mutum kuma na daga cikin hanyar samun aljanna duk mutum mai son ya samu aljanna ko to ya yawaita yin sadaka kuma sadakan ma in zaka ka dinga yi akan mabukata wallahi akwai mabukata malam akwai wanda suna da bukata akwai mabukata wanda abin da zai ci gidansa wallahi alazim ba duk zancin wasa abin da zai ci wallahi bid'a wata tana nan an safota da diya ko mijin ya rasu uban ba imani tattar da shi ya barta da kai ta sai yaran bai san karatu su ba bai san cin su bai san shan su ba irin wayannan su ne tallafa ba wani fa akwai yaran da wallahi azin hanya je boko ya dawo ba abin da zai ci saboda gidansu babu abin da za a bashi jama'a mun fahimta ko ba kai masa yadda kai madannan ka bai kokari ka dan kwatanta Allah ya san kai kuma duk wanda kai wa alkhairi wallahi ba zai manta ba inda har da ne ba zai manta ba kuma shi aikin alkhairi Allah baya wasa da shi Allah yana tattalin sa gobayunsa saka mu yawaita yin sadaka Allah ya datar da mu summa qala sai manzon Allah yake cewa ya ummata muhammadin ya al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi ce ina rantsuwa da Allah ma min ahadin aghyaru min Allah subhanahu duk duniya ba wanda yake Allah kishi inji wa inji annabi Muhammad yace ya ummata Muhammadin wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah subhanahu yace ya ku bayin Allah duk duniya ku sani ba wanda yake Allah kishi duk kishin ka Allah ya fi ka kishi inji annabi Muhammad bi da kake kishi ka san mu yanzu kishi ke sa ko mutum ya sa mata ta sai ta sa niqabi ta sa safa ta yi wace ce duka zanye killa ce ta ba ya san kowa ya abin da ke ta saboda bai san kowa ya ganta to annabin Allah yake cewa Allah ya fi ka kishi ai sahabbai annabi sallallahu ya taɓa tambayar sahabbai ko yace musu ya ɗaya daga cikin ku zai yi idan ya iske matarsa da wani ya tarar da matarsa da wani a saman gidansa a ɗakinsa sai wani sahabi ke cewa ka yace ya annabin Allah ai ba zan iya jurewa ba yace zan kashe ta kuma zan zan kashe ta kuma zan kashe ta sai ganin ka yanzu wani zaka iya kashe mutum sai annabi ce ata'jabuna min ghirati fulan kuna mamakin kishin wane wane na da kishi yace wallahi Allah ya fi shi kishi shi Allah da ake saba ma Allah yana kishi ya gana saba masa to mu kuma ba ma kishi maga muna saba ma Allah subhanahu wataala kuma ka san namiji yafi yafi mace kishiwa ai su mata nasu hauka ce kawai billahi alladhi maza sun bi mata kishi namiji yahi mace kishi kai daga cikin hikima Allah ya sa mace ta tsaya da namiji guda amma shi namiji fa zai iya auren hudu kai ina ana mace tana auren fiya namiji guda to damun ko kai ko ni za a iya damun haka za a yi kawai ba ga bane ko ka rayu ne ni in mutu ko kuma kai ka mutu ni in rayu mun bayyana duk kishin mata duk kishin mace namiji ya fi ta kishi haka ne to ba su gano wa'annan su ba su gano wannan karatun ba su yi kishin mata na hauka ne musamman ma irin wannan namu na wannan zamanin ba su fahimci me ake cewa kishin ba laifi ba da mace ta kishin mijinta in ma matar ka ba ta kishi ka malam ba ta son ka wallahi baka more soyayya ba in ba a kishin ka shi yasa ka tambaye ustaze ustaze su gaya muku akwai lokacin da mutum sai ya shiryo ya kare hula sai gaskiya ba ba da aita da su ba malam zaka je magarta kuma akwai ƴan mata a haka wallahi ban yarda ba dole kawai suka ga ya fi ustazu ya cire wannan yadin ya dauko wata riga jallabiya da wata shafa haka ji hadisi mun fito haka nan saboda gidan ba a yarda ba a fito kuma ba laifi bane ai ko mata ka tazo tana kishi akan ka ba laifi bane amma abinda ba a bukata katta huce gona da wuri eh ta tsaya iya matsayinta ko mun bayyana karatu ba da bake cewa wallahi ma min ahdin aghyiru min Allah subhanahu ba wanda yake Allah kishi min an yazni ya abdahu sai da Allah yake bawon sai zina Allah yana kishin yaga bawon sai yana yin zina abun kazanta abun haushi Allah yana jin haushin wannan abu au tazni ya amata ko a samu baiwar Allah tana sai Allah yana kishi yaga mutum dan annabi adam kai da aka karrama da Allah ce wala kad karramna bani adam mun girma dan annabi adam Allah ya fifita kan akan mala'iku ai akan aljanu aka fifita babanmu akan mala'iku Allah ya maka ababe na ni'ima da baiwa da falala a rayuwa aka ce ba a auren ki sai an bada sadaki kuma sadakin ma a kilga a baki ke za a baiwa naki ne halak malak sannan kuma a doka miki hurin ko a hurin barci gida da zaki zauna a biya miki kudu ruwa da huta duka Allah ya dora akan sa ciyar da ke da shayar da ke da tufatar da ke in yana da hali yunfiqu sa'atin min sa'atihi mai kudi ya ciyar gurgudan abinda Allah ya bashi na kudi man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda Allah ya sani talaka ne ya ciyar gurgudan abinda Allah ya bashi in kika ce kina buƙatar kaji cikin dare dole sai ya hito da guntu wannan sa haka dan zai fito ya baki kin mota zuwa wajen mai kaji sai kin kira su kina ganin ko kazo da ce kazo ne ko da babansa ne wallahi ba zai iya fita ba wani babansa ya kira sai ce yana son kaza ba zai iya fitowa ba amma kira kin ce kina bukata duk abin ke bukata za a so a tura miki a dai faranta muku da rai amma ba sa gane wannan kasu sai kaga iske wai mace ta shiga wai mace tana Allah Allah ta fito daga gidan miji ta kuma karuwanci kai in ba tawo ba da sakarci da wawanci da dakikanci da Allah ya sa dai mutane wasu mahaukata na ko kai ba hauka ba saboda Allah kina gidan miji komai sai ai miki sai suna cewa ai gidan miji kamar akwai takura ana tauye mutum sannan kuma babu ba a wasa da dala to don ubanki wasa kike so a dinga dala ubanki wasa kike da dala amma kana dole malam mu abun da zabi wallahi akwai mata diwa yanzu bibita wai karuwanci su baro gidan miji su kuma suna karuwanci saman titi saboda in wanga ya biyo da dan moto ne dan parking muke bukata malku wancan ya baka ce na mega wancan ya bi ta ce akwai inifar wancan shikenan kaga take bukata Allah ya sauke Allah ya shirye mu da su baki daya Allah ya shirye mu da abun akwai haushi wallahi abun akwai sahi mace da da kima da daraja amma ga tasirin mutuncinta abun da bai kai ya kawo ba abun da bai kai ya kawo ba sai a bata wasa da mutuncinta kuma ga su kuma mazan yanzu da Allah ya sa babu imani a zukatansu musamman ma irin wannan garin ko musamman irin wannan garin wallahi abun da haushi wani fa duk jarba shi duk abin da za a yi don ya samu mace sai ya yi shi kuma wani ma dan tsabar kazanta wai mata aure ke nema matar aure wannan musiba ce Allah yana kishi Allah ya kare mu yace ya ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammad inji annabi muhammad yace law ta'lamuna law ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da ni annabin Allah na sani ko la dhahiktum qalila da kun taƙaita dariya ku kuyi dariya kaɗan ne, wala bakaitum kasiran da kuma kuyi kuka mai yawa, da kun san irin abin da annabi ya sani in ji manzan Allah, da mun san abin da shi manzan Allah ya sani, to da mun yawaita kuka, kaga mutum kawai ya tuna Allah ya zuka yanzu fa akwai da bai taɓa kuka malam umar ya tuna girman Allah ya tuna cewa yanzu shi gashi nan fa Allah zai tadda shi tsirara babu riga babu wando babu shagon da yake takama da shi babu motarsa babu gidansa babu komi bai da riga bai da wando bai da kaciya babu duka ya aji komi shi kada ya tallintal Allah ya tseda shi ya tambaye sa ya tuna wannan abin to wace irin amsa zai bayo Allah in Allah ya tabi shi kaza ya fashi da kuka wallahi wani bai taba yi ba sai kawai yana ganin kamar kiyama dai kamar dai kamar irin abin gana a zo taron siyasa an zo an wace kawai ko mutum ya zo gaban juju a zo kawai a tsaya sai a ce an daga shari'a sai wani sati Allah bai daga shari'a fa gaban Allah ba daga shari'a ba wanda an ka in kaga mutum ya zo kotun Allah in ya tsayu wallahi bai hita sai a yi masa hisabi sai an kare dole sai ka san matsayin gaban Allah ko aljanna ko wuta mutum ya tuna fa tana iya yiwa fa huda da rashi ka fashe da kuka saboda tunanin watakila can ne zaka Allah ya kame rabe ce da kun san abun da ni annabin Allah na sani da kun yi kuka ga dan kuma kun yawaita yin kun yi dariya kadan kun yawaita yin kun yawaita yin kuka wannan hadisin akwai abubuwa na duka ciki in ji malamai na darussa amma mu kare babin ko sai mu tashi babul istisqa a sati mai zawwa mala abba haka kamata mu tashi babul istisqa a sati mai zawwa akwai sauran minti guda biyar a gona قال يتي الحديث السادس والأربعون بعد المئة حديث تدريد ستين دا دليل أربعين دا شدة أن أبي موسى الأشعري قال يتي خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا حسكن تياتب شافي وأزامن من زن الله فقام فزعا سي من زن الله يتاشي أفركتي saboda shi annabin Allah ya san waye Allah manzon Allah ya firkita yakhsha an takuna sa'a yana jin tsoron ko kiyama ce ta zo annabin Allah ya tahi tsafirgite yana jin tsoron ko kiyama ce ta zo hatta atal masjida sai da yazo masallaci fa qama sai ya tsayu fa salla sai ya salla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin yace ya tsawaita ruku'i ya tsawaita sujuda ya tsawaita kuma tsayuwarsa yace ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qattun tun da nake a rayuwa ban taba ganin ma'aikin Allah yayi dogon tsayuwa cikin sallah ba yayi dogon ruku'i cikin sallah yayi dogon sujuda cikin sallah kamar wata rana sun baqala sai sai manzo Allah cewa inna hadhihi inna hadhihi inna hadhihi al-ayat allati yursiluha Allah ta'ala yace wannan aya ce Allah ke turo mutane wannan abun aya ce Allah ke gudawa mutane la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi ba dan wani ya mutu ba ko kuma dan an aihi wani walakin Allah yursiluha yukhawifu biha ibada sai dai Allah yana turo su ne yana aiko da wannan ayoyin ne dan Allah ya tsoratar da bayunsa wani hobe tsorata ce sanarance da Allah wani ko duk in ba jahannama ya gani ba to bai wa asuwa billahi wani in ba ya jahannama ya gani ba to ba yadda za a yi a wasu yau asu yasa Allah yake kale sai ta abin da yake dama sai in yazo kiyama Allah ya masa wa'azi babban wa'azi eh wa'azi ne babba eh wa'azin Allah ba Allah ya datar da mu annabi ya ce Allah yana yin wannan ne rana a shahi hasken ta ko a shahi hasken wata dan Allah ya tsota da bayunsa fa idza ra'aytum minha minha shay'an idan kuka ga wani abu makamancin wannan ya faru faz fafza'u ila zikrillahi to ku falka ku zabura zuwa ga ambatan Allah subhanahu wataala wa du'aihi kuma ku yawaita addu'a ga Allah ku yawaita roƙon Allah subhanahu wataala wastighfarihi kuma ku yawaita neman gafara ta Allah subhanahu wataala wannan abin da wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a rayuwa da fatan Allah subhanahu wataala ya samu astu kuma Allah ya babu ikon gyarawa Allah ya samu wani lafiya jama'a Allah yana mana wa'azi amma ba kowa bake ganewa wallahi ba hatta cikin ka ci abinci ka ci abinci akwai wa'azi a ciki cin abinci kawai ka ci abincinka akwai wa'azi wai ka taba tsaya ka zauna cewa wala Allah cin abinci ka shi na ƙarshe a duniya ka zo an mata ka taka maka abinci an zuba ga kaji a sama ga exotic da ko tera dariya ta ce wala Allah fa bakin wannan abincin in ga ci ka kare cin abincin ka a duniya kenan jama'a muna zan yi akwai tashin hankali cikin wannan abin fa to idan muna irin wannan abin zai sa kowa ya falka wallahi kaga shi jin sa in kaci sai ka ce ya kamata kafin ka kwanta kawai Allah raka'a guda biyu haka ne ko amma rashin tuna Allah wanda wa'azin Allah shike sa sai muke ta gafala a rayuwa sai kowa na wani abin da ke so Allah ya samu wani lafiya muna fatan Allah ya shirye mai shirye al'umma mu baki daya Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah mu masu zunubai ne kuma Allah kai kake gafartawa Allah ka gafarta mana Allah kaga irin halin da muke ciki kuma kaga irin halin da al'umma take cikin sabonka ya Allah ka takaita wannan abun Allah ka sa shari'a cikin zukatanmu musamman matasa Allah ka sanya shari'a cikin zukatanmu baki daya Allah ka sa mu wanye da wannan duniyar lafiya Allah ka sa mu wanye da wannan duniyar lafiya wannan kasar ta mu ta Niger Allah ka ƙara mata albarka da zaman lafiya Allah ka ƙara mana aminci da kwanciyar hankali Allah ka ƙara mana albarka ya Allah wannan damanar da ka ba mu abincin Allah ka ba mu kwanciyar lafiya kuma Allah ka sanya albarka a cikin sa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته